أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر انكدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسدة الباقية لا زالت للأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قلوب الأقدام فريد داري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق آلاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وهديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعب فيه بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك الغدوة فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه يومنا زمان الدريد دقوم الشاهدو wanda in Allah ya yarda in Allah ya su albarkar sai na rasulullahi gobe za mu yi hatima na jawahirul ma'ani sannan kuma ranar juma'a in Allah ya so za mu jiyo da karatu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yau za mu ja karatun a gurguje saboda in ba haka ba zai ba mu hatiman ba saboda karatun na ga yana da yawa amma na maratif ne jiya in mun gane wasjid wa qatarif wasjid wa qatarif shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sajada laka sawadi wa khayali mahallul qurb kusanci menene yake sa mutum ya samu kusanci a dunkule haka za mu tafi maratib din yadda ake hauhawa daga waje kaza zuwa waje kaza daga waje kaza zuwa waje kaza ko ina ka bashi haƙƙinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada haƙƙin ubangiji bangaren jiki ya bada haƙƙin ubangiji bangaren ruhi a bangaren jiki kowane bangare to kai ma ana son kai irin naka kai irin naka wato ittaqullaha masadatun ne kamar haka abin zai tafi to duk kuma level din da ka zo yanzu wanda ya zo zai yi sallah sallan farilla iyakansa ya san tsayuwa farilla ne karanta fatiha niyya farilla ne karanta fatiha farilla ne shigar lokaci farilla ne karatun fatiha farilla ne tsayawa don karatun fatiha farilla ne ruku'u farilla ne taso dumani na farilla ne tasowa farilla ne shi iya abin da ya gane kenan zawahiru duk wa'annan maratib din kowanne ya bashi to akwai irin maratib din da yake hawa duk inda ka kai ka tsaya in ka taso kace sami Allahu liman hamidahu farilla ne irtiqai ne to wanda ya fi ka sani wanda shi kuma zai zo a duk sallah in ya karanta duk ya riga san wa'annan gaba ke daya suna nan tare da shi to sai san tsayuwarsa yana sama ta ɗaya ne saboda haka yana aikin mala'iku ne idan ya yi ruku yana sama ta biyu ne yana tasbih irin na mala'iku ne idan ya dawo yana sama ta uku ne yana aikin mala'iku ne in yayi sujudi yana sama ta hudu ne yana aikin mala'iku ne kuma ko ina ya san aikin da mala'ikun suke yi kaga karatun sa ya dora akan wancan saboda haka irtiqa'in maqamin sa ya ya zarce saboda haka fana'in sa da irin kallon wancan na farilla ba iri ɗaya bane ya riga ya yi nisa a cikin tafiya har ya tafi zuwa sujudi da komi da komi har zuwa assalamu alaikum ya san ya je fada to fal'arifu fi abda ala hada taraki masanin Allah yana farawa da wannan taraki fal qurbu huna allazi sama sahibu muqarraban wanda ake kiran qurbu anan na waziru tarif to shine muqarraban wato ma ma takarraba ilayya abdi kun gane kaga takarrabin kenan muqarraban huwa idza wa fasairan idan mutum ya cika tafiyar sa zuwa ga Allah bi wa za'ish maqami a maqamin ka ka cika aikin ka wa za'ish wazifa fa da ake shine aiki eh shine ai wannan din eh idza as-sa'ir matafi as-sa'iru matafi ana matafi mai tafiya ila Allah zuwa ga Allah bi wa za'ifi makani da aikin da yake kan kujeransa saboda kowa yana tafiya ne akan kujeransa wajen Allah wa adabi da ladabi irin na kujeransa nasibar makamin da zai fauƙahu to ya dace da makamin da ke gaba da shi ko san ba taraki ana ambaton shi taraki kenan fil makamati a cikin makamai huwa qurbul haqiqi shine kusancin nan na haqiqa lil munasabati allati fihi saboda munasaban da yake ciki shi mutumin bai da wula kadar masalan an yakuna fi maqamil ulfa baya yiwa layi kadiru baya yi da iko a misali an yakuna fi maqamil ulfa wato makamin nan na saduwa wani nasin makamin ladhi huwa mukammalu zai dace da makami alladhi huwa mukammalu wanda yake cikawa mi'atu alfin makamin wanda yake bada makami dubu ɗari fala yartaqi li bu'udil nisbati baya hawa saboda baya hawa wannan makamin idan nasbarsa ba ta sadu ba allati bainahu wa bainahu tsakaninsa da ubangijinsa bainahu wa bainahu tsakaninsa da ubangijinsa wato samun wanda zai kai ka kai wayannan makaman wannan shine tajalliyat makamin da ake nufi a nan makami dubu ɗari makami ne wanda ake tafiya nesa nesa wanda daga lokacin ubangiji yake tajalli wa mutum cikin dukkan lamarruka to idan ka kai wannan wurin ana samun ba bu'udun nisba ba nisba na sanin kusancinka da sayyidina rasulullahi wato halararka ta shiga ka kun samu mizaj abubuwa ya yi nisa ƙarfi ya ƙarfafa ka haskaka ka to wannan shi ne ake samu a kai wannan Allah taimake mu fala ya taƙi libodi nisbati allati bainahu wa bainahu baina sifat domin sifa wal asma da sunaye wa tajalliyat da tajalli allati tankashifu lahu fi fil maqami wanda ake yaye masa a cikin makami huwa mukammalu mi'atu alf makami shine yake cika makami dubu ɗari la ya kadiru ala wadaifiha ba zai iya bada wazifanta ba wa adabiha da ladabinta wa tahmulu asqalaha da daukan nauyinta man huwa fi maqamil mukammalu alfa maqamin wanda ya kasance ya cika daga makami dubu dubu fa huwa bi hadha alhaysiyati a wannan matajiya huwa ba'idun minha yayi nisa la yaqdiru an yartaqiha ba zai iya hawanta ba hatta izartaqa maqaman bada maqami sai dai maqami bayan maqami kana hawa wannan ka koma wannan maqami bada maqami bi tawfiyi wa za'ifi kulli maqami ba wai bugu ɗaya ba a'a kowane maqami sai ka ba shi hakin sa saboda in ka ce a dunkule ne ba zai yiwu ba saboda kowanne yana bukatan ka kamar da hankali ka karɓi amsa jarabawa ne nan jarabawa kowace kujera jarabawa ce kowace akwai ladabinta akwai adabinta kowace kujera akwai ladabinta akwai adabinta to idan mutum ya ya kai wannan wa zaifi kullu maqamin wa adabu ila an yasila maqaman har ya kai maqamin mukammalun wanda zai cika tisa wa tisina casa'in da tara bayan ɗari tara wacce tsatin wata shi na alfa makamin da makami dubu casa'in da tara kuma. Faizar Saufa wa za'ifahu idan ya cika wa'in na makaman wa adabu ya ba da ladabinsa na sama da makaman mukammalu to ya dace da makami wanda ya cika mi'atu alfin makami dubu ɗari fayar taƙi sai ya hau wa ƙarƙa na fi makamin mukammalu alfa sigayatul bu'di anhu to kaga makami wanda yake akwai makami wakar kana ya kasance fi makamin mukammal wato makamin da yake cikawa guda dubu fi gayatul budi an wayayi nisa wa ani bil budi abin da yake nufi da budu adamul munasabati saboda ba zai iya ba bai samu munasaban tajallin asma'i da siffa da tajalliyati ba faida arabta haza idan ka san wannan arabta hakikatul qurbi to ka san hakikan qurbu kenan wal bu'du ka san kuma hakikan nisa allati tashiru ilayhi al arifuna wanda arifai suke ishara a kansa wa bi hada tammal kalam ala al-qurbi anan ne muka tsaya akan magana akan kusanci eh tammal kalam mun cika magana akan al-qurbu kusanci kenan wassalam fa idza wafa bi wazaifin idan mutum ya cika aiki na makami makaminsa adaban da ladabi wa hidimatan da hidima wa munasabatan da munasaba kaga an kara abu guda biyu can dama yana magana ne akan alwazaifu wal adab nan ya kara wal hidimatu wal munasabatu irtaka to zai hawa ila maqamin ladhi yalihi wanda yake gaban sa wa kana jamil tajalliyati to dukkan tajallin abin da zai kasance anan allati fi zalika al maqam ga wanda yake wannan maqami alladhi yartaqa ilai wanda ya tudi kullu ma huwa fiha za a bashi duk abin da ke cikin wannan maqamin min al ulumi ilimin da ke gurin wal ma'arif sanin Allah sirrori hali maqamat manazil masauki masauki wal kushufat za a buɗa masa abubuwa wata haƙi za a tabbatar masa wani yakini kuma zai samu yakini wata yakini kuma zai samu rusuhi watauhidi zai kadaita Allah wata jaridi kuma zai san Allah abinda ake nufin sanin Allah daya ta jaridi kenan wa hukumun zai samu hukunci wadda ka'iki sirara warra ka'iki da siriri wal haqaiqi da haqiqa wal daifi da tausasawa wal minahi da baye baye wal muwahi wal minahi da kyauta wal muwahib da baye baye wa ma la tuhidu bil afkar da abinda hankali ba zai iya ketawa ba ala gayati tafa'ufiha bil a'mari wanda koda shekaru nawa kai baka isa ka iya riskan sa ba saboda ninkin abin da Allah zai dinga baka fa yana halla bi shay'in idan ya tsaya wani abu ya shiga tsakani min waza'ifi makami daga aikin makamin sa atathu tajalliyatu in wani abu ya tsare maka gaba to atathu tajalliyatu wannan ana gaya wa mutane ai an tattara maka dukan kayan aiki to ana ga maka yadda kuma tarakin yake ne yanzu a ƙarshe saboda za a zo shi ta buhu miskum wa fi zalika balata nafasul mutanafisu idan ka dauki karatun daga farko ka kalli abin da yake tafiya to yana tafiya ne yana kai ka kujera yana tafiya ne yana kai ka kujera idan ka zo waje kaza in abu ya tsare maka to ya za ka yi to ka koma adam ka koma kaza ka koma kaza wannan ne kuma tajalli zai zo maka shi ne ke ma magana nan fa ina halal shay min alwazaif maqami atarhu tajalliyatu naqisatul faid wanda take tauhiyan faida fi kulli ma zikir cikin da abin da muka ce lam tati bi jami'in ba za ta zo masa da dukkan ma tashtamilu alaihi abinda ya tattara tawfiyatu wanda ya cika bi wazaif maqami da aikin maqaminsa ba wa hakaza haka abin zai tafi fai zarta ka ila makamin da zai fauƙahu idan ya hau makamin da ke sama waje da fi na kasu zai samu tawaya lila halali na ɗan wani guri allazi lahi kaufi makamin awali wanda ya riske shi tun a farko wa haka za haka huwal wasfu ahlul qurbi da'iman wannan ana gaya maka ne wanda ya riga ya gama makarantar ya tafi saboda haka kuma ya san hanya wai sun ce wal wajhu zu shamtin alamar ramahu yu'ya ala audin nabatil ajlati wato hanya ce wadda take da matukan bala'i da kuma matukan wahala kuma tana sai an samu waɗanib murabbiyan hadiran nasihan kamil irfana imaman saliha saboda guraben in kai wani kuskure daga farko idan ka tafi ka tafi ka tafi to akwai gudun da in ka zo sai ka cika wancan haƙƙin na baya tukunna a barka ka wuce ka gyara takardanka ta faɗi a masu ko ba ka ke ta haka ne kare ba ka zo dumin yadda ka zo wancan mukamin kayi wancan kayi wancan kayi to ka faɗi a baya saboda ka gyara takardanka in ka gyara takardanka ya ce wuce wannan duk shi yake magana muqamul qurbi ne shi muqamul qurbi baka isa ka shiga fada bane ka je fada bi akamalihi sai duk komai naka ya zama ko a ko b eh shi kai kulfai shi baya karban ba wai mun yarda da kai ba ma ba ma bincike ba shi mun yarda da kai ba ma bincike sunan shi alfarma mun yarda kai ba bincike sunan shi alfarma amma bangaren kurgu keke da keke ne keke da keke ne to wanda ya sani ya yi maganan wani ya zo ya ce bai yarda ba kuma an shirya maka na duniya ka yarda mutum ya yarda kuma duk abin ɗaya ne masalin duniya inna masalin duniya ka masal akhirati qawluhu adda'i bika laka bi iznika mai kira bika laka bika da kai laka gare ka bi iznika da izininka ma'anahu innahu wasfun lin nabi sifan annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa wa yad'u la khalaq illa allah billahi shi yake kiran mutane zuwa ga halitta yake kiran halitta na ce mutane an yi tahassusi kenan al khalqu kuma ba mutane ne kawai ba halitta bi ajmali bi ajmaliha billahi zuwa ga Allah ala haddi kauli subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce kudu ila sabili rabbika aljani yana daga ciki yayi go to kaga ba shi ba mutum bane to kaga in aka ce mutum kawai an yi an rage martaba kudu ila sabili rabbika bil hikmati ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima wal hikmatu huna abin da ake nufi da hikima yadda autu ilallahi billahi shine kira zuwa ga Allah da Allah ka kira mutane zuwa ga Allah da Allah za ka kira mutane Allah za ka nuna musu kuma ka kira zuwa gare shi yanzu maka ga abin da ya maka ba waye maka kaza waye maka kaza waye maka kaza hankalinka bai kamata ka bi shi ba bai kamata ka kyautata masa ba wanda ya maka kaza bai kamata ba in ka duba za ka kai dan aike ne me kace a bauta maka kai a yi maka wani abu a'a wanda ya maka ne za a kira ka zuwa gare shi amma a nuna maka a tuna maka abin da ya maka wanda ka manci ko za ka ga girman shi a haka shine udu ila sabili rabbika bil hikmati hikima kenan kaga kai kana tsaye ne kawai amilun ne ma'aikaci ne amma an ka faɗa ba wanda ya zo zarge ka ya ce ya matsa mutane to da na matsa mutane me nace ma abin da na gaya maka ƙarya na yi an fahimta alhikimatu kenan dalatul mu'min bila iqamatu dalilin babu wani kafa dalili wala burhan ko kafa wani dalili ad-dalail wal burhan dukula mutaradifun wa hadhihi al-martabatu as-sa'aba wannan martaba ce mai wuya lin qiyadil khaliqi wajen jayewa halitta ilai hali kasar istigali an Allah saboda mutane sun shagala gabarin Allah eh bi mutabati awaihim saboda son zuciya falaisa yin tsajibu bidda'atul ula ba su cika amsa kiran farko ba waye da aka ila Allah billahi a kira mutane zuwa ga Allah da Allah alfiya hikima to ne ita ce hikima illa ali safa'i wa tarkin sai wanda suke da tsarkakan zuciya da samun neman yardan abin da ake nufi Allah ka samu da ciki mustagariqina fi tawji ila Allah wanda ana faɗa maka da gaskiya ne ana faɗa ma za ka gaskiya ne mustagarkina sun dulumiya ana neman a gane Allah ka san lokacin da aka ce maka in ana son ka gane Allah yadda ka san kana jin fitsari ba kai suka zauna lafiya eh ai duk wani abin da za a maka in ba wannan hanyar da za ka gane Allah ba bai maka ba ga hanyar da za ka zo ka ci riba za ka samu kuɗi ba shi bane kai kana neman gurin da aka fita ne a wajen Allah a lokacin ba wannan bane Allah ne ke wajahantar da mutum Allah ka samu daga cikin mutawajjihin ilayhi bi kulliyatina hadha alladhi yastajibuna wannan sune suke amsa bi dariqil hikmati hanyar hikima ila Allah ta'ala duna kafat laliki ba sauran halitta ba wannan sune suke amsawa da wannan kujerar fa inna mashghuluna an Allah domin su sun shagala ga anillahi gabarin Allah bin muta ba ta waye gabarin gabin son zuciyarsu waliza saboda haka a dafa subhanahu wataala alayhi da kauli ubangiji yace wal mau'izati al hasana aga udu ila rabbika bil hikmati hikima ga bangaren da yake wazi mau'iza shi kon bulala ne eh bulala ne eh mau'iza al hasana kaga shi akwai izum ka yi musu wa'azi birnin iwalli ne da tausasawa da tausasawa dai eh ubangiji yana cewa anai musa izab ila fir'auna فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كذا يتذكر أي وازي فقولا له قولا لينا saboda yana da hadari kar ku je ku tasa masa kai tsaye in ka ce mar kamar yadda ake gaya mana a ce kawai dan ɗariƙa mushariki ne to kira kenan zuwa ga Allah ko an da kore mu wannan ai ba a kira bane eh eh amma kaulan layinan la'alla wai ta zakar au yasha in wa'azin ne na gaskiya sai ka kira mutum billini amma ba ba ba shidda ba walau kunta fazzan galizal kalbi lam fadu min hawlik Na'am. Kaga abin da ya kamata kenan. Yurid an yazkurun bil wa'i ka kira su bil wa'i da narko daga Allah wata khawifi da tsoratarwa min shiddati iqabi shi ba Allah idan ya tashi kama ka yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza kar a yadda a haɗu da wannan fushin irin wannan kaga wa'azi ne wa tizkari ma hallali umami ka tuna musu abin da ya sauko a al'umma kablahum kafin su allati asati rusul wanda suka sabi manzanni min min halakin wal wabal da suka gamu da halaka da wabal wato halaka da diga misal adin wa samudin kaman misalin adawa da samudawa ashabul madayina da mutanen madayina wa gairi mimma zakar Allah kisasin fil qur'an da wasu su wanda ubangiji ya ambace su cikin alqur'ani fa inna haula'i wayannan lamma kanu mashghulina bi mata'ati awaim lokacin su kasance sun shagala da jin son zuciyarsu amara an yi azim bi mau'iza bi mawa'izin umira an umar an yi umarni an yi izum ay musu wa'azi bi mawa'izin allazi yastajibuna laha wannan sai amsa bi takhawifi da tsoratarwa bi shiddatil azabi wal halaki za su gamu da azaba za kuma su halaka da kaunin la yastajibu na bilaki wata domin ba za su yi amsa wancan na hikiman ba saboda ba tanci ne a cikin zuciyarsu mutawajjihuna ila Allah suna yake kiran su bil hikimati suma dafa kaga ana ko ma'rifa sanin Allah in mutum malami ne ya da ya abin nan aksari ba sai ka shiga da shi cikin halwa ba da ayoyi za ka gaya masa yadda zai je gane Allah in ka dake shi da wannan ayan ka dake shi da wancan ka dake shi da wancan ka dake shi da wancan sai ka ce me yake gani sanurihim ayatina til afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu yace menene annahu alhaqu yace maka huwa alqur'ani to mal qur'anu ku yi ta yi sai ka kama su waɗansu da ayoyi bil hikimati to nan sai kwakwalwarsa ta dawo domin inda fahimtarsa ta tafi sai ka dawo ka ƙara masa a hikima a cikin karatu sai ya gani haka abubuwan suke amma wani sai ka ajiye shi a ɗaki ka kulle shi ka hana shi magana da kowa ka kwace wayarsa eh tukunna ya dawo cikin hayyacinsa haka abubuwan suke yadda za ka kira wannan zuwa ga Allah ya gane ba haka za ka kira wannan ba ba iri ɗaya ba kowa da irinsa Allah ka ba mu nasara ka dace da mu summa adafa sannan sai masa adafi bi martabati salisa da martaba na hudu na uku waye idza habada al-insan ila al-asfal as-safilin idan mutum ya sauko kasa kasa bil bu'udi an Allah yayi nesa da Allah kaga wancan ma yana dan kusa kusa kenan ko sai sai Allah ya ce to ya za yi wa akhara yuhajjiju an abatilihi sai Allah ya ce to a yi masa hujjoji a kafa masa hujja a kan barnansa wata masu kuma dalalihi a yi a kama shi kuma da batansa kala subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan ka gani udu ila sabila rabbika da kowani kujerar akwai wanda ake ba udu ila sabila rabbika bil hikmati wa tawajjihuna ila allahi mashghuluna billahi ko wal mau'izatul hasana مشغولون باتباع هواهم وجادلهم بالتي هي احسن الذين يفعلون يتبعون الهوى بالاباطيل barnan su ne suke ganin hujja ba dan Allah ya rubuta in zalimi ai ba zan yi ba na yi zan yi to kaga wannan ta ina za ku yi sai ka fito gaba da gaba da takobi da komi tukunna a daidaita ga shi nan abu ɗaya ne amma maratib ɗin daban-daban ne amma a bugu ɗaya sai ga kamar abu ɗaya ne ko ba da mutum ɗaya ke magana ba fi ɗali hujjajihim saboda ka ɓata hujjojinsu a batilihim ƙalin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa hina na da Abbas Sufyan yawm Uhud lokacin da Abu Sufyan ya kira ranar Uhud wa qad waqa'atis sahabati ma waqa'a an samu fashal a cikin sahabbai a ranar Uhud ja ila mahalli allazi istawu alayhi sai ya zo gurin da mutanen suka taru a sahabbai kenan wa qad kana majruhan ba'da ma hada al-qital ya kasance ya ji ciwo bayan yakin ya dan sassauta kan lahum sai ce abil qaumi muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ji abu sufyan yana tambaya an ji abil qaumi muhammadin saboda da wanda aka yi akwai wanda suka koma cikin madina da gudu ba su san sun koma ba saboda tashin hankali saboda ranar na yi bayani a kan uhudun وقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنزرون أي أكن أكن أكن سري إيه تعرفي قوم محمد تند أن شاويا yakin ya kari saboda yadda manzo Allah ya sa kuma munafikai ne fa suka kari yakin munafikai ne domin sahabbai dubu ɗaya da wani abu ne kafirai wajen dubu hudu ne aka zo yakin a cikin dubu ɗaya da wani abu abdullahi bin salulu bin ubai bin salulu ya zuga wajen ɗari uku da wani abu suka gudu saboda an nemi shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki shawararsa ba sai ga to kawai a kare yakin duk abin da zai faru ya faru shine duk da aka tsara tsarin da manzo Allah ya tsara sai da koyi tabo manzo Allah ya ce ku zauna a nan karku yi kaza karku yi kaza karku yi kaza suka ba da shawarar ayi shine dalilin da mata suka fito daga Madina suka fito daga gidajen su ba suka tsara Annabi Muhammad dalilin samun darajar innal muslimina wal muslimati saboda nasiba bintu abiya tsakanin sara da suka ta tsare manzo Allah sai da aka yi mata sara da suka saba'in ita ta zo take cewa aina muhammadin ina manzo Allah aina rasulullah ina manzo Allah aka ce katala abaki wa zawjiki wa ibniki an kashe babanki an kashe mijinki an kashe danki tana aina aina rasulullah ina manzon Allah yake arini ku nuna mun shi ce an kashe ce da ta zo ta ga manzon Allah ita ce kullu musibatun ba a daga jalalun ya rasu rasulullah duk wani masifa da take sauka ta sauka in dai kana nan eh in dai kana nan to duk wani masifa ba musiba ba ne eh in dai yana nan to a nan ne aka sa to innal muslimina wal muslimat wal mu'min kowane kujera mata suka samu promotion a lokacin Allah ka ba mu albarkacin manzo Allah komi fa da annabi ake samu komi da annabi ake samu eh in ka bi annabi a ƙara maka daraja in ka saba mar Allah ya ce kai dan banza ne yayi watsi da kai babu wani abu na yace atil qaumi muhammadin qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wa sahabbai la tujibu kar ku amsa masa fasakatu sai suka shiru ثم نادى أبي القوم أبي ابن أبي قحافة أتشن وإن جماعة أكوي دان أبو قحافة أبو بكر الصديق كنان wanda yake maganan Abu Sufyan ne eh qala lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tujibu kau ka amsa masa summa nada adal qawmi ibnu khattab a cikin jama'an nan akwai Umar bin Khattab qala lahu sallallahu alaihi wasallam la tujibu kau ka amsa masa fa qala liman ma'ahu sai ya faɗawa wanda yake tare da su shi abu sufiyanu amma ha'ula ya faƙar kafaitu muhum wayannan mutane duk Allah ya yi mana maganin su eh abu sufiyan ai ba musulunta ba ai an zo a ai an zo bugawa ne ai yuri da annabihim qaumun a kauta kiwamu amran falan yasur umar yana nufin cewa ai shikenan ai an gama da su lamari ya kare sayyidina umar bai iya hakuri ba wasta hafa sai na umaru sai ya kira ya ce bala bakiya laka ma yuzika Allahu bihi Allah ya bar abin da sai Allah ya kunyata ka da su fa qala lahu Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce masa an shadaka Allahu ya Umaru ya Umaru na daka da Allah a katala Muhammadun amla shin mun kashe Muhammadu ko yana nan qala lahu la wallahi wa hayyun al'an yasu kalamaka yana nan a yana jin maganarka qala lahu yace anta azdaka indi min ibnu kumayata wato maganan ka ta fi gaskiya kenan da ibnu abi kumaya kuma kala abu sufyan wala dadi a ala sauti yasa ki kira a al a ala habalun a ala habalun wato wai habal ya daukaka hubal hubal gunkin su ko hubal ya daukaka huwa azamu asnamuhum shine babban gunkin su kanu ja'alu fi jawfil ka'aba sun aje shi a cikin tsakiyar ka'aba ya budunahu suna bauta masa fa qawlu ala hubal ala hubal azhara dinika ayyuhal ila ka bayyana addininka ya wannan Allah qala lahum sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ku ce masa qulu lahu ku ce masa Allahu ala wa ajal Allah shi ne mafi girma mafi ɗaukaka, Allahu ala wa ajal, fai na hajjil kaula, wannan magana lam ya jin lahadafi an, ba su samu abin da su yi tunkuɗe ta ba. La nauyi alam an Allah la ya alu alai shiyan, domin sun san babu abin da ke sama da Allah, subhanahu wa ta'ala. Sun mana da Abu Sufyan, Abu Sufyan sai sake kira faƙala ya ce, Inna lana izza wala izza lakum, uzza wala uzza lakum. Muna da uzza ba ku da uzza. faƙar sallallahu alaihi wasallam ya kula wa Allahu maulana wala maula lakum kuma muna da majibancin lamarin mu ku kuma ba ku da shi fasakata sai shiru idan a wannan lokacin walam yajid dafi'an li hujjatin kaga wannan shine kafa dalilan shine udu wajadilhum billati hi ahsan allati kamat alai la'annahu ya'lamu anna Allah la ya'lu alai shay sun san babu abin da yake sama da Allah li'annahum kanu ya'lamuna hadha wa la yashkuna fi sun san haka ba sa kokonto akan haka kala Abu Jahl sai Abu Jahl yace hina qama fi sati yawmil badri wancan an gama yawmul Uhud kenan wajadilu billati hi ahsan inna kunna innama nuqatilu lillah kama yaz'amu Muhammad wai Abu Jahl ne yake faɗa wa mutane bayan sau a sahun badar ya ce wai an ce mu muna yaƙi da Allah kamar yadda manzo Allah yake zato to wallahi ma li ahadin billahi min daqatin kun san ba wanda yake da iko wajen Allah ko wallahi sun san haka wa yarkunna inna ma nuqatilun nasa kawai mu muna yaƙin mutane ne ba Allah ba in ji Abu Jahl kun kun ban ba yawa an ce muna yaƙan Allah ne wai an ce muna yaƙan Allah ne kama ya zamu Muhammad wai kamar yadda manzo Allah yake riyawa eh amma mu ba ba ma yakan Allah mun san ba wanda ya isa amma mu dai muna yakan mutane ne kawai eh fa wallahi ma bin nazin ba'in mu ko ba rauna na bane eh qaulu bi iznika kaga an ga ma an ga ma kenan an faɗa maka inda ake mujadala idan abin ya zo ta nan to kai mujadala dan ka mayar da mutum ala abatili min at-tadlili saboda kar wadansu su haukai anna ada annahu da ila Allah bi izni manzala sallallahu alaihi wasallam yana kiran Allah yana kiran mutane zuwa ga Allah Allah ne yace yani iznullah lahu iznullah lahu da iznin ubangiji da ya basa fidda wata ilahi kira zuwa gare shi wa amarahu bi zalika ya hore shi qala subhanahu wataala ubangiji ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo ballik ma unzila ilayka ka isar da abin da muka saukar maka min rabbika daga ubangijinka shine me kira qala subhanahu wataala ya ayyuhal mudassir ya mai kwance cikin mayafi qum ka tashi fa anzir ka gargadar da mutane gabarin saba masa ka kira su zuwa ga dinsa wa qala fi hadhihi al-ukhra Allah ya sake faɗa wada'iyan ila Allah manzo Allah bai kira ne zuwa ga Allah bi izini da izinin ubangiji Allah ne hore shi kaulu li kafatu shu'unika al-ilmiya dukkan sha'aninka na ilimi ka kira mutane da zuwa ga Allah da wannan yani annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah da ajami al-wujudi ya kira dukkan samammu kullu ba gidansa ila ibadatullahi ta'ala zuwa ga bautan Allah ba abu bi risalati ko wasu su da manzanci wa tabligu dawa da isar da kira wa banu adam kaman banu adam wal jinn wal shayatin duk wannan an ba su risala an yi musu tabligi an isar musu wa babun bi tasarrufi wasu kuma da tasarrufi ne ake aikin da su wa ma'ana tasarrufu abin da ake nuna tasarrufi ko tasarrufi al-asrari ai musu tasarrufi da wani sirri tawjuhu ila wujudin bi saydi wa asrari wanda za su ga waɗansu abubuwa ya zo musu na sirrori sai su yadda Allah yana da girma eh kwarai da gaske ai kaga akwai wanda ya zo zai kashe manzala sallallahu alaihi wasallam manzala ba cewa yayi karbi Allah ko kaza cewa yayi tunda yana da bukata a je a bashi raguna rakuni guda dafofi guda ɗari sai ce ni za ba ya ce na gode na gode shi a ƙara mata ɗari har yanzu ya ce na gode na gode shi a ƙara mata ɗari ya ce har yanzu ya ce sai ya shiru shi ga nan da ya zo ya ce ai babu mai alayyari kama annabi Muhammad saboda haka ya yi shi daga ƙalar Allah ya ce masa ko ƙalar Rasulullahi da tasarrufi da tasarrufi ne akwai abubuwan da ba wa'azin magana ba a aiki ne kawai na'am hatta in ƙara filai jami'ul wujudi har dukkan halitta ta jawo zuwa ga annabi ilahi ba da zuwa ga mutum Allah ta'ala madaukaki wata zai yi masa tarbi wasu jodi ilahi da yin sujada ga Allah fa hiya shu'unul ilmiyah shine sauran ulumu kenan shu'un na ilimi na nidi jami'al wujudi ina nufin dukkan kaunu kaunu ba mana ajaba istafa wanda yayi amsa kiran manzo Allah ya zaɓe shi wa qaruba kuma ya samu kusanci yani anna man ajaba da'awati wanda ya amsa kiran min al mad'uina daga masu kira fa innahu aminun billahi ya zama amincicce wajen Allah wa rasuli da manzon Allah wa abadan la ya bauta ga Allah istafa wa qaruba kuma ya ya tsarkaka ya kubuta ya samu kusanci wa kanan ma'awahu aljanna makoman sa aljanna Allah mujanna minu wa man aba wanda yake yurida walu ina an kore shi an tsine masa wubi ida kuma an nesanta shi gaban rahaman Allah wa kana ma'awahu nar makoman sa wuta na'udhu billahi minha muna neman tsari ga Allah kar mu shiga nan gurin qawlu al-mufid ala kafati man awjadtuhu abun kwaranyarwa ga mafi kafa mafi yawan man man aujattu bi qayyimati sirrika wanda ka samar da shi da tsayuwar sirrinka hadha alwasfu lin nabi wannan sifa ne na annabi Muhammad la'annahu fi ala kafatul halqi domin duk wani abin da ka gani ya zo wajen ka to daga annabi ne kafatul halqillahi dukkan halittar Allah alal ummi wal itlaqi da wanda ka sani da wanda ka sani ba fi kulli ma yanaluhum cikin abin da suke samu min almanafi duniya abubuwan samuwan duniya na amfani ko da dinan addini wa duniya da duniya wal ukhra da lahira duk a wajen annabi ake samu sa wa min jami'il mudar duk wani abin da ake samu ma kazalika daga annabi ne daga annabi an gane an gane ko an ji ko wallahi komi daga annabi Muhammad shi ne wakilin Allah ka bar shi kawai shi ne hadifatul akbar eh in ka tsaya a nan zaka iya ganewa in ka kasa ganewa nan din ne ka sha wahala fa ina hu fi jami'a dukka wanda yake kwaran yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jami'il wujudi ga dukkan kaun summa wasifa jami'il wujudi an siffanta dukkan kaunu bi annahu kafatan man aujatu bi qayyuniyati sharrika an tsayar da su ne da tsayuwar sirri wal halqu kulluhum halitta dukansu a wajen da Allah ta'ala dai ku yi mace sirrin ilahi Allah ya samar da su da tsayuwan sirri ne na ubangiji wal qayyumiyya shi tsayuwan nan hiyal waqi'atu abu ne wanda yake waqi'iyya bisir ismi al-qayyum da sunan Allah al-qayyum kaga Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum al-hayy sunan manzo Allah ne al-qayyum sunan manzo Allah ne qayyum as-samawati wal ardi annabi Muhammad hmm huwa al-muqim li jami'il wujudi domin shine mai tsayar da dukkan wani kaunu kamar yadda ranar na ce muku wannan abun tsayawansa illa bihi babu wani abin da ya tsaya a cikin kaunu ko menene illa bihi saboda sirrul qayyumiyya din na cikin annabi Muhammad hmm zahiran wa batinan wa awwalan wa akhiran kai wa kullan wa ba'dan ala haddi alladhi nafazat bi mashi'atihi eh zahiri batini gurin da karatun ka bai gane ba ka aka yi shiru ka ci gaba kawai da bincike nan gaba za ka zo yawa dan baka san inda ake ake yin kwalba ba da ne ake ake hadawa sai ka samu malaman ilimin ko ba haka bane amma ka yadda dai ka gani baka san inda ake ake ta da jirgin sama ba amma ka yadda ana hadawa kuma akwai abin da in babu ba zai tashi ba watakila guda ɗaya ne ana rasa shi ba zai tashi ba amma yana nan wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba wanda zai zo ya duba jirgin gaba ki ya ce maka kaga wannan shine jirgin ba shi a nan sa suka ce aikin banza ga abu muna gani ba zai tashi ba in aka ce ko duk abin za a yi ba zai tashi ba to sai zama wanda ya san wannan sai kai ka zo ka ce duk wannan jirgin a cewa karya ne babu sai da wannan abu shi zai gwada a yana gani ya wahala to haka abubuwan suke har wajen Allah haka suke tafiya kowane abu akwai sirrin da Allah yake tafiyar da shi na'am wa batan ala haddin lazi na fazar bihi mashi'atahu ga haddin da ubangiji ya zartar da mashi'arsa wata sauru fi sadiq ilmi kuma ya suranta shi cikin ilimin sa da marigayi bawa ya kimul wujud ubangiji shi yake tsayar da kaunu subhanahu wataala ala haddi zalika limiqdari a wannan gurin bila ziyadatin wala naqasin annabin ne dai babu kari babu ragi sai ta cikin annabi wala fi ziyarati babu abin da zai fa'idantar cikin ƙarin zalika ذلك السبب wannan sababi min al-asbabi ani an yuzida ala al-qadar ya kara akan wannan kadarin allazi nafaza bil mashi'at wannan mashi'a ta riga ta zartar fil azal annabin ne dai wata sawuru ta suran ta fi sabiq al-ilm al-ilahi yanda Allah ya so a yin kenan ta wajen annabi fala sababun babu wani abu da zai zo baya ya fi da fi hadal midan wanda zai zai bada fa'ida a wannan guri la ziyaratin wala na kashin ko ya kara ko ya rage ba shi da hannu yadda Allah ya zartar kenan falaisa tawaffurul asbabi ba yawan dalilai bane sababi wata zahuri ya ko bayanin ta filu wanda zai fa'idantar min ziyarati akan kari hatta miqdarul habati ko da kwaya ne ala qadar allazi nafazat bi mashi'atu wanda dai mashi'an nan ta riga ta zartar walaysa takhallufu jami'il asbab kuma ba za ta saba wa dukkan sababi na hikimiyya wajen hukunci ba tanqisan wajen tauyewa min zalikal miqdar daga wannan miqdari miqdar wa habat kaman kwaya fa wujud al asbabi samuwan sababi wa adaniha da rashin sa ya zalmidani a wannan kujera alhadi sawai daidai ne a samu wani sababi ko ya karu ko ya ragu babu abin da zai taba shi kawai وعلى هذا التحقيق أولا ne wajari da gudanar sabaka ismul adal sunan ubangiji adalu ya shiga cikin qayyum wal adalu shi adalu huwa tasarruf fil alam shine tasarrufi cikin alam al mu'abbar bihi an jami'il wujudi wanda ake yin fasaran sa akan dukkan kaunu ala haddil ladzi nafazat bihi al mashi'atu Allah ya baka kudi ya ba mai bautan gunki kudi ya baka lafiya ya ba mai bautan gunki lafiya kashi Allah baya so ya baka ya baka yayi maka yayi masa eh ba ba nan gurin adalu ne yake aiki adalu ne eh kuma haka mashiya ta zo wata sawara fi sadiqil ilmi kuma haka aka shirya ta la yazidu wala yanqus ba wanda yace yau saboda kai ba musulmi bane ba za baka kuɗi ba kai yau musulmi ne Allah ya hana ka Allah ya hana ka ba haka bane abin da aka zartar kawai shine adalu fa hada ma'ana ismul adl shine ma'ana ismu al-adil adalu qawlu al-murad as-sari abin da ake nufi da sari mai tafiya fi kulliyat ajza'i hmm to yafi nan yace al-muradu al-madadin yafi madadin nan asari wanda yake naso fi kulliyati to ba na tafiyan ba kenan fi kulliyati ajza'il mawhibati wanda yake tafiya cikin dukkan yanki na kyauta na fadalika ma'ana huwa al-faiz ala kafatil wujudi shine kwaranye akan dukkan kaunu wa shay'un ladhi yafizu abin da yake kwaranyewa huwa madadi asari ko sai ya sake cewa muradi anan madadi shine madadinsa asari mai naso fi jamil wujudi cikin dukan kauni fa innal faida al ilahi kyautan nan na ubangiji min hadaratu rahmaniya na daga hadaran ubangiji rahmaniya li jamil wujudi ta kowane fuska min al azal daga azal ila al abad zuwa abad yace mai zalika al faidu wannan faidan ta tattara ne kullu dukan su fi haqiqatul muhammadiya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suma yasari sai nan sai yayi saryani wato saryani yayi na soko minu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munqasiman yana rabawa ala jamil wujudi yana rabawa kowane kaunu ala haddi qauli sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah yake cewa inna ma ana qasimun ni fa ni ne mai rabu wallahu almudi Allah kuma shine mai bayarwa a habara ya bada labari annal ata al awwali kyautan nan na farko wa ikiti da al ilahi Ubangiji ne yanka ya bashi, kana mufassiran an raba shi bil kismati akan rabo alama nufin bil mashi'atul ilahi yanda Allah ya so a raba wal inqidawul awwali yanke wannan farko kana min Allah daga Allah ne lijani halitta zuwa ga halitta baki daya wa taqsimi rabo wa tanawuluhu shine baye baye min yadil maliki daga daga hannun al-maliku mamallaki aw min hadarati ko daga hadaransa wa tawsilihi saduwansa ila man umira bi ilahi zuwa wajen wanda aka ce a baka kana annabi sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah Bawa fi zalika a nan bi manzilatul ab a matsayin bawa ne allazi ya amuru maliku wanda mamallaki yake nan malikun nan karka yi tsammanin ana nufin mala'ika a ismu sifatin ne ubangiji bi tausilil ada da isar da kyauta ilan nasu zuwa ga mutane fa huwa yusilha ila arbabiha shi yake sadarwa zuwa ga ma'abutanta ala kadari ma aradahu al-malik gwargwadon yadda ubangiji yake nufi fa hadal ma'anar hadis shine ma'anar hadisin wa huwa ina ma'ana kasimun shine ni ne mai rabo wallahu al-mudi Allah shine mai bayarwa wa kama qala shawul akbari kamar yadda shawul akbari muhiddin ya faɗa bi salati fi wasbi sallallahu alaihi wasallama da ya sifatta manzon Allah alkalamun nurani yace shine alkalamin nan na haske aljari bi madal hurufi wanda yake gudana da madadi na harfofi al'aliya madaukaka wan nafsur rahmani kuma shine nafsur rahmani asari wanda ya sarya ne bi muradil kalimati ko bi madadil kalimati wannan muradi muradi ita sa na eh da muradin kalmomi attamati ko da madadil kalimati tama da kalmomi cikaku ta hazar sariyanu wannan naso minhu sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah li jamil wujudi zuwa ga dukkan kaunu ne kullu ma nafazat bi mashi'atullahi duk wani abin da aka zartar da shi daga mashi Allah ta'ala da jami'il wujudi ga dukkan kaun la ta'atta isa babu abin da yake saduwar da shi la arbabi ga ma'abutansa illa bin yabata rasulullahi sai manzon Allah shine na'ibi ko ya sa ka kai eh baka kyautan kuɗi yanzu to madadi ne daga manzon Allah manzon Allah ya sa ni ne sai yasa nake ce muku wani baiti da shugura yake yana cewa wa madahi siwal mahi la muqaffa mazallatun wa mainun wa kullu madahi fi tajammu kaga na yaji wani ba annabi ba ka ga na yabi wani ba annabi ba yace ƙarya ne wa mainun kaskanci ne kuma ƙarya ne wa kullu madai dukkan yabo fi ta jammau sai na ce Michael Jackson idan ya yi waka ganin siffan annabi yake yake wakewa. Barai. Ai, abu abin da ya sa shi, ko so ko kyauta. Ko so ko kyauta. To, duk wani mawaki in ya tashi zai maka waka, siffan annabi yake gani yake wakewa ya ciki. To, kaga, ashe kenan wakilci ne nan gurin na niyaba wanda ya fito aka gani ake abin amma kai sai ka ce ai babu ba haka ba ne ƙwaƙwalwarka ne tsaya a hanya an samu mirsadu amma in ya samu nufuzi za ka iya ganewa duk wani abin da yake fita in ka ga mutumin da mutumin kirki to siffarce ta yi daidai da ɗabi'arka in ka ga mutum mutumin banza ɗabi'arka ne kuka haɗu da naka mummunan da nashi sai aka haɗu to ana karo ba a so sai ka ga baka yi da shi ba ko kaɗan to kun yi musharaka ne ta wajen wannan siffa yana da shi kana da shi to daga kun haɗe ka yi kawai kai bai maka ba ta amma lokacin da zai maka ne ya maka wani alheri sai ku haɗu ta wannan siffan kuwa sai ka ce ashe mutumin na mutumin kirji ne a lokaci ɗaya to dukkan niyaba ne daga hadarar sayyidul wujud haka abubuwan suke gudana Allah ka sanar da mu manzo Allah فهذا السريان منه لجميع الوجود كل ما نفذت به المشيئة لا تعالى لجميع لا تتعيسل إلى أرباب إلا بنيابة رسول الله مطلقا باكده عموما من غير شذوذ با شذيب ولا تحسيس با كما إياكا إن شاء الله يعني نعم قوله كلية أجزائي موهبة فضلك da ya ce kulliya ta ajaza ta yankin a mauhiba na kyautan fadala ilam annal alama su alam kulluhu dukansu ala jumalihi ga baki ɗayansa wa tafsiri da ɗaiɗaikunsu kullu mawhibatun min mawahib fadali dukkan wani kyauta daga kyautan fadalansa ne subhanahu wata'ala ja da subhanahu wata'ala ubangiji ya kyautata bil wujudi da samuwa awwalan da farko wal khalqu da halitta summa ja da saniya sannan ubangiji ya kyautata bi iqamatul wujudi da tsayar da samun wal isal da samuwa almanafi wajen nafa wa dafa'ul madar da ture cutarwa famin fama hunaka haka ne babu wanda yake gurin illa fadalli sai fadalan ubangiji subhanahu wataala to ne fadalan annabi ne dai kaulu almutajalla alai wanda aka yi tajalli a gare fi mihrabi qudusika a cikin mihrabi qudusika wato mihrabin tsarkakan kawun shika da tsere kewanka yani annal mutajalla bi fatahil lami mutajalla alai wa rasulullahi mutajalla alai ba mutajalli ba ba fa'il ma maf'ulan bihi ne ko eh fa fi mihrab kursika a mihrab kursika wa unsika mihrab kursi al murad bihi huna abin da ake nufi da shi huwa al akhiratu shine huwa al akhiratu alayra al ahmadiyatu ahmadiyya ne allati fiha yuqaddisu rabb shine wanda ya tsarkake ubangiji wa ta'ala wa yajzi haqqahu wai yake bashi yake masa sakamakon haƙiƙatul hamdihi wato haƙiƙan godiyarsa fi mirabi kudusi manzo Allah ne a hamdiya wal kudusu huwa tahara wa huwa tahiru shine tahiru min kulli ma la yaliqu bi jalalihi cikin duk abin da bai rataye da jalalinsa ba subhanahu wataala wa mirab wa huwa wa hiya mihrabu unsika shine mihrabin nan da ɗebe kewanka wuwal unsu billahi shine ɗebekewa ga Allah laltifati ligairihi ba ba waiwaye ga wani ba kama kala fi hadisi kamar da yace cikin hadisi li waqatun ma li waqatun ma Allah manzo Allah ya ce ina da wani lokaci tsakanina da ubangiji la yasani fi ghairillah ba wanda ya isa ya san me nake yi a gurin ban da Allah eh la yasani eh wannan an ce maganan sufaye ne fa hadal unsu billahi ba'da al-iltifati li ghairihi wannan unsu billahi bi adam al-iltifati li ghairihi wanda babu abin da manzo Allah yake sai da yana ɗebe kewa ne da ubangiji shi yake nufi wa qawluhu fadinsa bi kamalati uluhiyatika da kamalan uluhiyya fi awalimika cikin alam wa barrika wa baharika da fili da kogi haza muta'alliqun bi qawlihi mutajalla alayhi shine magana da aka mutajalla ba mutajalli ba alayhi tajalla alayhi subhanahu wa ta'ala ubangiji yayi tajalli akan manzo Allah bi kamar bi kamalati zati da kamalan zatinsa au bi kamalati uluhiyati ko da kamalan uluhiyya yani azhara halahu ya bayyana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qawlu fi awalimika shin awalim yani fi jamil awalim mutlaqan shin dukkan alam mutlaq wa jamil awalimi dukkan alam wa man dabaka alaihi dawqul ahdar shine wanda duk wani rufi yake kansa ahdaru wa min wara'ihi dake bayan la shay'an babu wani abu sai shi wa qawlu wa barrika wa bahrika da fili da kogi tasisun bi adamul umum ya kebance shi ne saboda rashin ganewa kauluhu da yace fa sallallahu alaihi Allah kai salati ga annabi Muhammadu salatan kamilatan salati cikakkiya tamatan kamilatan cikakkiya tamatan cikakkiya talabar musalli mai salatin ya nema min Allah daga Allah ta'ala yin salli ala habibi yin salati ga masoyinsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi salati tamatil kamila ko waya adafun bayani adafi ne na bayani wa salatu la ala nabi salatin Allah ga annabinsa tauqifiyatun an tsayar da ita ne la tu'raf haqiqati ba wanda ya san ya take wa ma yaqulu babu wanda ya sai fade ta ahli zawahiri la yaltafat ilayha ma butan zahiri ba sa waiwaya zuwa gare ta eh qawlu bika wa minka wa ilaika wa alaika salatin bika da kai wa minka daga gare ka wa ilaika zuwa gare ka wa alaika da kai qaulu bika yani bi zatika kai salatin da zatinka wa minka abin da ake nufi da minka yani yana nufin wa min zatika daga zatinka wa salli alaihi ilaika kai salati gare shi ilaika zuwa gare ka fa inna wurudu salati domin shi juyawar sallah alaihi minhu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ilai zuwa gare shi ai lallahi ta'ala kai salatin daga gare ka kuma komo gare ka qala al-mursi imam shawl al-mursi ya fada radiyallahu anhu annasu salasun salasatun la ilaha illallah annasu salasatun abin da ake kira da mutane uku ne qaumun mutane hum bi shuhudin suna cikin shuhudi ma minhum illa Allah ba abin da ke tare da su sai Allah wa hum ubadun sune ibadun wa amatun masu bauta da ammawa wa qaumun akwai waɗansu mutane hum bi shuhudin su kuma cikin shuhudin su ma mannan lahu ilayhim abinda Allah ya musu kyauta a kansu ne wa humul hasatu sune ke bantattu Allah mu ji Allah minhum wa qaumun akwai wasu mutane kun bi shuhudi ma manna Allahu ila Allah me Allah ya yi musu kyauta zuwa gare shi fal hasatul ula na farko wa in kanu fi gayatul ulu ko da suna matsayi mai girma fa il haqumun da kasu amma suna da tawaya min hasu yashhaduna anna Allah huwa al-mahdi al-muhdi suna ganin Allah shine mai shirarwa lahum wal muhdi ko mai basu kaga sun yadda Allah shine mai shirarwa Allah shine mai bayarwa amma suna da nakasu sun kasa ganewa annabi ne a gurin yawa nakasun su kenan amma kuma gashi kuma kujerar su yana da girma sun kai fa nakasun nakasun su umu shuhudu su ne gani na wujudahum ma wujudul haqi samuwar su da Allah su suna ganin kawai daga Allah ne yake ba su su karba ba wani a tsakiya eh kawai suna ganin ba wani Allah ne yake ba su sun kai babu laifi amma akwai saura wal kamalu kamala wa tamamu da tamam na cika li ta'ifatu saniya hum yashha hum bi shuhudin su kuma suna shuhudi ma manna Allah ila Allah abinda Allah yayi yayi musu kyauta zuwa gare shi falaysa li nufusihim indahum sha'nu su ba su da wani sha'ani cikin lamarin su ata yu'iha aw hada ilaiha har a ba su ko a shirya zuwa gare ilaiha zuwa gare ta bal in mahaka sun shafe wujudahum samun su ta ta wujudi a ƙarƙashin samun sa fala ainan babu ina ne ko yaya wala gairiyatin babu lahira illallah sai Allah wahadahu fa hadha huwa al-kamal wannan shine kamala huwa al-mu'ti la gairiyatin shine mai bayarwa ba gairiya ba bal huwa min indi nafsihi li nafsihi daga kansa ne zuwa kansa idan tafa al-hijabu idan da za a dauke hijabi shahidatul awalim kullaha sha'anan da da alam duk ta ga abubuwa min shu'unil hadarfil ilahiyya ahadiyya da sun gane makaɗaici guda ɗaya falaisa iradu kullu asha'an zuwansa ba baya kawo kowane abu illa minhu sai daga gare shi da nafsi da kansa wal alim kullu shu'unahu al alam dukansu shu'unin sa ne shu'unin nan kuma shine mashhadi wa hadal mashhadu wannan mashhadi huwa mashhadul afradi anan ne ake gane komai da komai anan na tsaya gobe in Allah ya da sai mai hita albarka annabi insha Allah Yeah. الله يسامحك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق أنا أشتم الحق الهد صلاة إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقدر مقدار لك صلاة تبلغ الأزل والأبد الزمن وكان مضروبة تجيب الأدب زيادة الناجر لك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين